إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake hallara a wannan masallaci na masjidul burhan nan unguwar GRA garin azare don ci gaba da karatu a cikin littafin al-muqaddimatul izziya fil jama'atul azhariyya na Sheikhul Allama Abul Hassan al-Manufi Ash-Shadhili rahimahullahu ta'ala yau muna rana Alhamiswa yau ya zama goma sha ɗaya ga watan goma sha biyu ga watan Rabiul Awwal shekarun hijira alif da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda kuma ya zo daidai da ashirin da tara haka ne ga watan goma miladiya shekara dubu biyu da ashirin muna karatu ne a babin sallar juma'a yau za mu tashi a kan sharuɗan idarwa sharuɗan idarwa mun yi karatu a satin da ya shuɗe akan sharuɗan wajibci to malam ya kawo kuma wasu sharuɗa na iddawa abin da ake nufi da sharuɗan idarwa wato bayan ta wajaba ɗin sallar juma'a ta wajaba a kan mutum to akwai wasu sharuɗa kuma da shari'a take dubawa kafin a tsayar da juma'a ta inganta kadara a ce ga baligi mai hankali namiji mazaunin gari sallar juma'a ta waje ba kansa amma ita kanta juma'ar kafin a iddata ta inganta akwai sharuɗa bayan sharuɗan shi mai yin juma'ar to akwai sharuɗan ita kanta juma'ar kafin ta inganta to su ne sharuɗan iddawa shi sa malam ya ce ولأدائها أربعة شروط إداتا yana da sharuɗa guda huɗu kafin ta inganta. Al'awwal na farko, al'imamul muqimu liman, liman ɗin ma mazaunin gida. Wala ta siffo afzazan wala bi imamin musafirin, ba ta inganta afzadan ɗai ɗai ɗai ɗai wala bi imamin musafirin ko ko da limami matafiyi wannan alal haƙiƙa sharuɗa biyu ne malam ya dunkula su a wuri ɗaya domin da ya kamata ne ya zama abu na farko liman sallar juma'a ba a yin ta sai da liman sallah ce wacce ake yin ta cikin jama'a mutum ɗaya baya tsaye da sallar juma'a shi sa wanda ya makara ya zo ya samu ana tahiya ko bai samu juma'a ba an idar sai dai a zahar saboda mutum ɗaya baya yin juma'a sai da liman ake juma'a kuma shi sa sallar juma'a ta shigo cikin sallolin da aka sharɗanta wa limamin su niyyar jan sallar mun karanta ba cewa liman ba lallai ba ne sai ya yi niyyar zai ja sallah in banda a waɗansu gurare daga ciki daga ciki aka mana sallar juma'a har nake ba mu ƙa'ida cewa duk wata sallar da ba za ta inganta ba sai da liman, ita ce sallar da dole sai liman ya yi niyyar zai ja sallah kafin ta inganta. Juma'a tana ciki, saboda ita ma ba za ta inganta ba sai da liman. Wannan sharaɗi ne mai zaman kansa. To da sai malam kuma ya kawo sharaɗi na biyu, limamin ya zama mazauni ba matafi ba. saboda sallar juma'a ba ta inganta wai da limami matafi haka yake a malikiya mazance mai inganci ba abin da zai hana ko da matafi ne dan ya ja mutane sallar juma'a amma a malikiyar ma suka ce ban da shugaba idan shugaba ne to ko da shi matafi ne matukar a cikin hurumin shugabancinsa ne zai iya jan sallar juma'a misali a ce gwamnan Bauchi ya zo azare zai ja sallar juma ko sarkin katago ya je shi iyaɗe zai ja sallar juma a gane idan shugaba ne wanda masallacin juma'ar yake ƙarƙashin hurumin shugabancinsa to ya halatta ya ja mutane sallar juma'a ko da kuwa shi ɗin a garin matafi ne, wai suka ce, in ba haka ba, to duk wani matafi ba zai ja sallar juma'a ba, zance mai inganci zai ja. Wannan ƙa'ida ta malikiya har ‘yanta mutum malikiyar ma sun karya ta, za a ga ana gayyatan malaman malikiya buɗe masallatan juma'a wasu garuruwa suna zuwa kuma suna buɗewa. Malam ya ce, Asani, sharaɗi na biyu, aljama'atu, jama'a, wahiyar gairu mahdudatin bi adadin maksusin, wannan jama'ar kuma ba a yi mata iyaka da wani adadi na musamman ba, dai kawai sallar juma'a da jama'a ake, amma jama'an nan ba a yi mata iyaka da wani adadi ba duk da saɓani ya gudana tsakanin malamai akan adadin wasu suka ce mafi ƙarancin jam'i mafi ƙarancin jam'i za su iya juma'a shine mutum biyu wasu suka ce a'a mutum uku mafi ƙarancin jam'i ban da liman ɗin sai ya zama mutum biyu kenan da liman su uku wasu su ce hudu, wasu su ce bakwai, wasu su ce sha biyu, wasu su ce arba'in, wasu su ce saba'in, babu dalili guda ɗaya sarihi ingantacce wanda ya zama nafsi akan cewa ga adadin mutanen da ake bukata a yi sallar juma'a da su. shi yasa sabanin yayi fadi lambobin suka yawaita domin inda da dalili da wannan sabanin ba zai fadi da yawa haka to malam yace babu wani adadi mahadudi da aka iyakance cewa su ne masu yin sallar juma'a kawai dai an san cewa sallar juma'a da jama'a ake walakin malam yace sai dai kuma la tujzi'u minha salasatu mutum uku ba za su wadatar a juma'a da su ba, walal arba'atu, haka mutum hudu ba zai yi a juma'a da su ba, amma fi ma'ana zalika, ko duk lambar da take ma'anar uku da hudu, ko biyu, ko biyar, ko bakwai, duk malaman da suka ambaci waɗannan lambobi, malam ya ce su kan gaba ɗaya a ture da can su gefe. Ba a dai yi wa jama'ar iyaka ba, amma dai banda uku kam, banda hudu kam, banda biyar abin ya wuce haka. Bal, kai dai, labudda an ya kuno adadan, dole ne su zama sun kai wani yawa, da takarra bihim karyatun, da gari zai zama gari da su. Dole su kai wani yawa da gari zai zama gari a ce gari kaza, yawansu ya kai a ce wa garin gari ta takarra bihim qarya ana ce gari ya zauna da gindinsa da yawansu a ce mutane su ne gari ko sai mutane su ne gari kar ka zo a baka shugabancin makaranta ko a baka shugabancin kasuwa ko shugabancin tasha ko shugabancin wani kamfani ko shugabancin wata jam'iyya ko wata ƙungiya ranka ya ɓaci ka ce sai na kori kowa in kowa ya tafi kuma kai ma sai ka tafi rai kuwa kawai wani ransa ya ɓaci sai ka ji sai ka ji a ce in na ga dama sai in kori kowa wannan magana akwai wuta a ciki in ka kori kowa to kai kuma ka zauna kai mai mutanen dai da suka bata maka razu ne ga takka kullum in nazo kan irin wannan gabar na kan tuna wani malamin mu a makaranta yana mana nasiha a aji yana hadawa har da kansa yace yana cewa ku ku ne gatata inda babu ku anan da ni ma bana nan dalilin ku na zo nan yana karrama mu yana girmama mu kuma wannan shine zancen gaskiya amma ka dinga ɗauka cewa kowa kashi ne kowa kasashe ne kai kaɗai ne kuma za ka iya koran kowa ko malamin makaranta ga malamin makaranta ne amma ya jarabawa yana koyar da mutum ɗari a aji a jarabawa mutum ashirin ne masu ci ko sha biyar sauran duk ba su ci ba kuma yana kaɗa kafaɗa yana cewa ba aka ce muku mu wasan domin haka me kenan kuskure ne na tunani ba daidai bane in ba mutum ba kai wani yawan kai masu ne gatarka yau idan aka ce a jami'a ko a kwaleji aka ce 'yan kwaleji kwata-kwata mutum ɗari ɗaya ne ko aka ce a jami'a kwata-kwata ‘yan jami'a mutum ɗari ɗaya ne, rage ku za a yi, kun yawa, rage ku za a yi, wannan yawan da kake kayarwan, kanka suke cuta, alheri ba ne. Ka gaya wa mutum ya gane, ka tambaye shi ya baka amsa kamar daɗi za ka ji. Amma wani an ce masa, ai, wani malami ya yi jarabawa, ɗalibai sun yi ta cin casa'in casa'in casa'in tamanin da ya ce ta yaya ta yaya ɗalibi zai ci casa'in ni ma da kai to ni nawa zan ci in ni na amsa ni na amsa a yadda zai ci man zaka ci ba kai koya masa ba an koya maka ka gane an tambaye ka ka ba da amsa kuma a ce wai dan me zaka ci irin wannan tunanin ba sai ina ake samu shi ba gaskiya ba insaniya ba humanity dole mu dinga jin junanmu abu ɗaya mu dinga jin cewa ni in dinga jin cewa ku ne a cikin rayuwata ni ne a cikin rayuwarku bayan da za a ce za ka yi rayuwa kai kadai dole sai da wani annasu linnasi من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا sallar juma'a nan ba jama'a ba za a yi ta da haka sai garin sai an samu jama'ar da yawansu ya kai a kira garin gari idan yawansu bai kai a kira garin gari ba to ba za su yi juma'a ba kaga kenan da ni da kai da shi da su muka haɗu muka zama gari da haka malam ya ce kai dai labudda an ya kunu adadan dole ne su zama wani adadi ta taƙarra bihim ƙaryatun da gari zai zama gari da su mustagnina an ghairihim suna wadatuwa daga wasunsu mustagnina an ghairihim suna wadatuwa daga wasunsu mana ba sai sun jira sati an kawo tankan ruwa daga gari ba sannan su samu ruwa ba sai sun jira mai kayan miya ya shigo tallan kayan miya sannan su samu kayan miya ba ba sai sun jira motar magani ta shigo sannan su samu maganin zazzabi ko paracetamol da za su sha ba suna da shi duk abin da ake bukata na rayuwa a gari suna da shi kun ji wata hanya ta gane gari bayan jama'a sannan kuma ya zamana cewa duk kayan bukata na rayuwa na dole basic abubuwa na dole na rayuwa akwai shi a wajen ba ka tashi neman ashana sai ka tari mota ba to kaga akwai matsala sai ka biyo rairayi ka zo bakin hanya sai ka tari mota sai ka tafi ka je siyowa a shana don haka ne ma in ka je sai ka siyo da ɗan dama saboda saboda saboda matsalar gobe ko maganin sauro amma abubuwan da su ba ba na sassari bane ba basic bane a rayuwa to dan an rasa su a gari babu wani babu wata matsala kamar wani gari da an tsaya na nemi plug na rasa plug ɗin mota babu gari ne kuma sosai babu babu kayan mota ma a garin gaba ɗaya ba kayan mota duma ba kayan mota kuma da motoci a garin nace to ya kuke suka ce a duk abin da ake ake bukata sai a je azare a sai ka kuma na fallashi garin ba dai giya da bane eh eh shine mustaghnina an ghairi sun wadatu da neman wasu su ba sa bukatan wasu su zo su su ba su basic na rayuwa suna da shi aminina ala anfusihim sannan kuma sun amintu da kawukansu wannan duka alama ce ta yawa da ci gaban garin sun aminta suna cikin aminci da kawukansu ba sa bukatan makwabta su ba su tsaro, ba sa bukatan a turo musu jami'an tsaro daga gari su ba su kariya, a'a suna cikin aminci da nutsuwa, yanzu irin ‘yan gudun hijira, ai suna cikin tsaro da, ma'aikatan tsaro da ma'aikatan asibiti da ma'aikatan kaza da ma'aikatan kaza ana ta musu hidima ba su kai su tsayi da kawunansu ba. Haka ba gari ba ne. ba za ka samu masu teburan tumatir da tattasai ba da alayyahu da attaruhu da ganyen albasa ba za ka samu ba za ka samu kemis kemis ba kemis da za ka je ka sai magani ba babu ko mai faci na keke ko na babu babu to zama suna yawansu yawansu ya kai su amintu ai yanzu kamar ai garin nan garin da bai kai wannan ba ma ai ba jami'an tsaro ba ne ba jami'an tsaro ne zaman lafiyar garin nan yawan garin ne inda sababi ne na ɗan adam zaman lafiya to ba jami'an tsaro ba ne domin ba su kai su tsare garin nan to amma yawan da ake da shi ya taimaka wajen tinkaran garin da barazana ba abu ne mai sauki ba to shi yasa ba za ma a gwada tunkaran garin da wata fitina ba mala yace wa hadha al-adadu shartun fil ibtida'i la fi dawami mala yace wannan adadin na cewa su zama jama'a da za su hada gari wadatattu daga bukatar wasunsu amintattu yace wannan shi wannan adadin sharaɗi ne na fara na farawa lafid dawam ba wai sharaɗi ne har na ƙarewa ba sharaɗi ne na farawa mana kafin a tsayar da sallar juma'a a garin ya zama yawansu ya kai wannan abun da aka siffanta din wani abin da aka siffanta kuna ga zai kai kamar mutum nawa ɗari na hamsin sha biyu sarkin malamai sha biyu gari ne na arba'in haka zuwa hamsin ta ce arba'in zuwa hamsin sama sun kai su yi gari a cikinsa a samu mai kayan miya a cikinsa a samu mai faci a cikinsa a samu mai kaza a samu mai kaza tayyib to to to sai malam yace to wannan ana nufin sharadi ne filibtida sharadi ne a fara sallar juma'a mana gabanin su bude masallacin juma'a a garin ya zama yawan su ya kai haka lafid dawam ba wai ana nufin cewa wannan adadin mutanen su zauna har zuwa idar da sallah a masallacin ba an gane yawa wannan kawai sharadi ne na na na na na abin na na qualify za su za za su dai cika sharadin to za su za a iya sallar juma'a a garin amma a zo a yi sallar har a kai ta zuwa sallama shin ana bukatar wannan yawan shine malam yace a a ba lallai bane ba sharadi bane sai yawan ya kai har haka ga masu yin har sallar amma dai a samu sharadin ya tabbata kafin a kafa juma'a a garin an gane shine ma'anar da yake nufi da wa hadha al-adad shartun fil ibtida'i la fi dawami sharadi ne na fara ta ita sallar juma'a la fi dawami amma ba sharadi ne na dawwamar har zuwa idan da sallah ba fa inin faddu to yanzu malam zai ƙara maka bayani na abin da ya faɗa ɗin nan fa inin faddu malam ya ce idan suka watse da a ce za su watse min khalfil imami daga bayan liman wa baqiya minhum musna ashara aka samu cikinsu mutum goma sha biyu suka saura li salamihi zuwa sallaman liman sahhat sallar ta inganta wa illa fala in ko ba haka ba ko ba haka ba ko ba haka ba abin da malam ya ce ai kun ga ya ce ya ce adadin da zai zama gari sharaɗi ne na fara sallar juma'ar amma ba sharaɗi ne na dawwamar wannan jama'ar har zuwa idar da sallah ba, da a ce za su watse waliman ɗin yana hudu ba, ya zo ya fara hudu ba, sai kawai aka rinka tashi ana tafiya, kamar da ya faru da annabi sallallahu Alaihi wasallam ko, har Allah ta'ala yi magana a kai, wa idara au tijaratan au lahawan in faddu ilaiha watarakuka qa'ima idan suka ga kasuwanci aw lahawan ko suka ga kayan wargi in faddu ilaiha sai kawai su watse su tafi zuwa ga harkar kasuwarsu ko harkar wargi da suka gani watarakuka qa'ima su barka kana tsaye kana hudu ba to a wannan kissar abin da ya faru ne annabi alaihi salatu wassalam yana hudu ba ranar juma'a to kuma kun san farko farkon musuluncin nan an yi ta fama kuma duk da an shekara goma sha uku a makka kafin a dawo madina amma fa a makka ana ta ƙoƙarin ma su gane allah ne ba a fara hukunce hukunce ba sai a madina a madina ne hukunce hukunce suka fara sauka a nan ne aka fara yi musu tarbiya da ba su ilimi da ɗora su akan haram halal da haram su san halal su san haram da sauransu don haka a farko farkon abubuwan in kana bibiyan karatu za ka ga irin yadda manzara salama ya ta fama da su abinka da mutumin ƙauye yanzu kake ƙoƙarin ka fahimtar da shi shi yasa Allah madaukakin sarki ya hore shi da kiwon dabbobi tun datan yana matashi saboda ya san wani irin aiki zai bashi duk wanda ya iya biye da dabbobi ya iya hakuri da dabbobi za a tara masa kuma dabbobi na mutanen makka ko kowane mai dabba yana da ɗan abin da yake bayarwa zai kora su jeji ya tafi ya je ya kiyo duk wanda ya iya fama da dabbobi to zai iya fama da mutane wala Allah ma ya ji sauƙin ma duk gardamar mutane ya ga abin da sauƙi akan dabbobi kamar wani training ne aka masa amma in ban da haka ba ai akwai wahala ganar da ba ƙauye kuma wanda yake da burbushin jahilci a tare da shi kuma wanda ba abin da ya sani a rayuwarsa dama sai jahilcin yanzu ne ake kokarin a bashi ilimi sai da hakuri aka suka tarwatsa yabonsu ana masallaci kawai sai ga raƙuma sun shigo daga sham an shigo da shinkafa shinkafa ta shigo kawai sai aka dinga zarewa da riɗi sai aka dinga fita kawai ana zarewa da masu lilo sun shigo da masu wasa da kura da masu wasa da biri kawai sai aka yi ta fita da ‘yan caca za ka yi ta fita kawai a masallaci. Tarihi ya nuna cewa mutum sha biyu aka bar wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam a masallacin nan ban da shi, shi na sha uku, duk sun tafi, kuma ya yi sallar a haka aka idar. Sai malaman malikiya suka tafi akan cewa, idan za a san mutum sha biyu zuwa sallamar liman juma'a ta yi. amma dai ba mutum sha biyun ne mutanen garin ba. Gane, yawwa, shi ne sharaɗin a tsayar da juma'a a garin ya zama jama'ar garin sun kai gari, amma masu zama har a idar da sallah a yi sallama sha biyu ma sun isa. Ba fa ana nufin a yi ta watsewa ba. Don haka, wasu malaman sun tafi akan cewa kawai mutum sha biyu in an san mutum sha biyu za su iya tsayar da juma'a amma kun ga a malikiya suna kan sha biyun amma fa ba su ne farkon adadi da aka wato gina juma'a a kansu ba to har yanzu in wani dalili ya sa ana ta watsewa a masallaci ya yi wa limamin ya je ya taɓo wata mas'ala ta addini mutane ba su fahimta ba, ya ɗebo rikici da ba lalle shi ma ya iya kare kansa akan wannan rikicin ba na addini, mutane suka ƙiyadda suka watse suka bashi da mutum sha biyu, to shi kenan sai su sallarsu a haka, ko kuma ya je ɗauko harkar siyasa, ya zai ɗauko harkar siyasa yana magana wata jam'iyya, ‘yan ɗaya jam'iyyar ko ‘yan sauran jam'iyyun suka watse. suka bashi da mutum sha biyu ‘yan jam'iyyar da yake goyawa bayan. To, duk wannan almuhim wani dalili ya sa aka watse a masallaci aka bar liman, to ya zama dai akwai mutum sha biyu, lissalamihi zuwa sallamarsa, sahat to juma'ar ta yi, inda ya yi ta da mutum sha biyu. Wa illa in ko ba haka ba, mana in ba su kai sha biyu ba, fala to ba ta yi ba. E, ko da garin, jama'ar garin sun kai a tsaye da juma'a, sai aka tsaye da juma'ar kuma sai ba su zo ba, sha biyun ma ba a samu ba, to juma'ar ba ta yi ba. Wai hujjar shi ne annabi sallallahu Alaihi wasallama ya yi sallar juma'ar da mutum sha biyu zuwa sallamarsa, da haka idan jama'a suka yi ƙasa da haka, to ba ta yi ba. sai dai irin wannan hujjar malamin usul suna cewa hujja ce za'ifiya saboda wannan ai waƙi'i ne suna ce mata waqi'atu ayn waqi'atu hal wato a lokacin abin da ya faru kenan ba a sani ba inda su goma ne zai yi ko ba zai yi ba ba wanda ya sani inda takwas ne suka saura zai yi ko ba zai yi ba ba wanda ya sani sha biyu ne suka sauraye sallah da su, inda cewa ya ce da ya idar da ba ku kai sha biyu ba da ba mu yi sallar ba, to yanzu nan an samu dalili, an samu nasu. Amma sha biyu suka saura haka ne abin da ya faru, to wai idan abu an gano cewa kawai faruwa ya yi, sudfa ce, kawai dace aka yi haka ne ya faru, to baya zama dalili na yi wa hukunci iyaka. ba zai zama dalili da za a yi wa hukunci iyaka da kawai waƙi'i ba, a sai dai idan ya zama wani hukunci ne da shari'a ta gindaya, to wannan shi sai ya zama abun dogaro. Asalisu Sharadi na uku, aljami'u, masallaci ginanne da ake salloli biyar a cikinsa shine aljami'a. Masallacin da ba a salloli biyar a cikinsa ba a ce masa aljami'u. Masallacin da ba ginanne ba, kawai an ɗan sa duwatsu ne aka yi shatin masallaci, ko aka ɗan yi haka ɗan gini haka aka zagaye ba rufi, ba ba ba ƙofa ba windo, wannan ma ba a ce masa aljami. Sai masallaci ginanne rufaffe ana salloli biyar a cikinsa. shi ake cewa aljami' kuma shi ake sallar juma'a a cikinsa. To ba a zuwa a je a buɗe sallar juma'a a masallacin da an san ba za a kiyaye salloli biyar. Aljami' masallaci ginanne da ake salloli biyar. Wala tasihhu fi ghairihi sallar juma'a ba ta inganta a wani masallacin da ba mai wannan siffar ba wala ala sathihi haka ba ta inganta a samansa saman masallacin ko da masallaci ne jami'a din to baya halatta a hau saman masallacin a ce za a yi sallar juma'a nan ana nufin liman ya hau saman masallaci wai saman saman wai baya ɗaukan hukuncin masallaci. Wala fi baiti kanadilihi ko kuma gidan fitilinsa, ɗakin fitilu, sto kenan irin na masallaci. Mu yanzu da yake akwai abubuwan ajiyewan da yawa irin su amplifier, irin su karkacen lasifika, irin su taburmai da butoci, sai ake ce masa sto, su kuma da babu abin ajiyewan sai fitila. ta ce za a ajiye ta za a ɗan mata wani ɗan ɗaki haka za a ajiye idan duhu ya ya ɗauko ta a kunna. To irin wannan suto ɗin shi ma ba ya ɗaukan hukuncin masallaci. Malam ya ce wannan shi ma ba masallaci ba ne. Wala fi ma'anar jami'a fi haƙƙi gairihi wa fi ma'afon wa fi ma'anar jami'a fi haƙƙi gairihi rihabuhu wa turuqul muttasilatu bihi mala yace amma yana cikin ma'anar masallaci fi haqqi gairihi a haƙƙin waninsa waninwa wanin liman yana cikin ma'anar masallaci fi haƙƙi gairihi a haƙƙin wanin liman rihabuhu harabar masallacin والطرق المتصلة bihi da hanyoyin da suka sadu da masallacin amma fa yace a hakkin wani liman kenan liman ba zai tsaya a haraba ba ya ja sallar juma'a ba zai tsaya akan titi ba ya ja sallar juma'a shi yana cikin ƙwaryar masallaci ne alabashi idan masallacin ya cika to su mamu idan sahu ya iso haraba, to a hakkinsu haraba ma tana da hukuncin masallacin. Idan ya fita daga haraba ya isa kan titi, a hakkin mamu masu sahu a kan titi, masallacin ya isa wajen. Hajjuyan da masallaci zai je, idan ta salati sufufu, idan sahu suka haɗu, wannan shi ne sharaɗi, ya zama sahu sun haɗu. ba wai masallacin ne bai cika ba kuma aka kirkiri wani sahu a can a idan ta salaci sufufu idan sahu suka kai ga haka yana da kyau mutane su kiyaye wannan a sallar juma'a tsakani da Allah wasu a garin neman inuwa ko kuma a garin neman sauki hanyar gida ce dama ta sanya bullo don haka ana, ta, ana tashi kawai zai juya baya son shiga jama'a wani kuma ma ra'ayi ne To idan mutum ya je ya zauna a wani waje, da suhu bai iso wajen ba, to sallarsa ba ta yi ba. Wasu ƙirƙiran sahu suke yi daga yadda suke, idan ya tafi masallacin Juma'a ya kusa masallacin sai ya shimfiɗa a wata inuwa, wani ma yau sai ya shimfiɗa, da haka da haka suna suna shimfiɗi suna shimfiɗi mutane suna zuwa suna jonawa suna jonawa sai su tayar da wani masallacin a wajen kuma ba sahu ne ya taso daga masallaci iso yadda suke ba ba su da sallar juna sai sahu ya haɗu don haka ƙa'idar da Annabi sallallahu alaihi ya faɗa yace atim mustaffal muqaddam thumma alladhi yalihi fama kana min naqsin falyakun fi as-saff al-mu'akhkhar ku cika sahun farko, sahun gaba, sannan sahun da ke biye da shi, sannan sahun da ke biye da shi, idan za a samu tawaya, to ta faru a sahun ƙarshe, kenan sahun sallah tun daga na farko yana cika ne ana ƙirƙirar na gaba, ya cika a ƙirƙiri na gaba, ba daga baya aka yi ɗauko sahu ba. Mutane su fahimci wannan. haka idan ka tafi masallacin juma'a sai ka ƙure sai ka ƙure sahu sai ka zo sahun da shi ne sahun da ake kai layi layi yake kansa matuƙar wannan sahun bai cika ba to zai muku illa idan kuka tsaya a wani wuri shi idan masallacin ya cika haraba tana cin albarkacin masallaci ne ta zama masallaci lokacin masallaci cika titi yana cin albarkacin haraba lokacin da ta cika idan idan guri na gaba bai cika ba to na baya bai cancanci bai zama masallaci ba bai zama masallaci ba mutane su fahimci wannan mala yace idan ta salati sufufu idan safu suka sadu wa daqal masjidu masallacin ya kuntata in mun koma baya kaɗan abinda mala yake nufi shine dai saman masallaci ba masallaci bane cikin sito ba masallaci bane amma haraba da kan titi shi kuma a hakkin wani liman shi kuma a wajen wani liman mamu kenan yana ɗaukan hukuncin masallaci da sharaɗin sahu ya iso a sakamakon cikar masallaci da matsonsa mutane su fahimci wannan amma faɗin malan cewa saman masallaci ba masallaci ba ne wannan gairu musallam ba abin sallamawa ba ne saman masallaci masallaci ne amma sai dai a ce ba a hakin liman ba liman ba zai hau saman masallaci ya ja sallah da mamu a ƙasa so da shi ma liman koyi ake da shi idan yana sama ina za a gan shi amma idan yana ƙasa to mamu suna kallonsa, su kuma waɗanda ke sama su ma ya kamata a ce suna kallonsa, shi yasa yadda na ga suke masallatai masu hawa sama a ƙasashen larabawa shi ne ba a dakin ɗin saman har ya zo kan liman a'a. za a fara dakin ɗin sama ne daga kamar sahu na biyu ko na uku, daga nan ne za a fara za a gina sama. Sai kuma a sa irin ƙarfen nan da ake tara bena da shi, waɗanda suke sama suna gano suna gano mihrabin liman, duk abin da liman yake suna ganinsa, musamman sahun farkonsu, inda dama ko a ƙasan masan farko da suke ganin liman galibi. tsohon farkonsu suna ganin liman abin da yake na bayansu kuma dama da su suke koyi ba su sa rufewa irin yadda muke rufewa a masallatanmu kaga an gine kawai an gino har irin yadda ake ginin gida su ba haka suke ba saboda an yi haka to na sama ba su san ba su san ma me ake ba su ba sa ganin wani sahu kuma ba sa ganin liman ba sa ganin wani sahu kuma ba sa ganin liman shi sa wannan style ɗin ya kamata injiniyoyinmu su fara gwada shi wa mutanenmu za a gane amfaninsa da muhimmancinsa sosai to idan matukar sama zai yiwu a hau ai sallah ƙasa ta cika to sama masallaci ne sama masallaci ne saboda duk lokacin da ka mallaki ƙasa ka mallaka har da sama in ji yanzu idan mutum sai fegi a garin nan idan zai yi gini akwai bukatar idan upstairs zai yi sai ya je ya sayi sama duk wanda ya sayar maka gona duk wanda ya sayar maka gona ko ya sayar maka fegi to ƙasa setun wannan fegin ƙasa in za ka iya iso ƙasan bakwai naka ne setun wannan fegin sama in za ka iya iso saman bakwai naka ne haka ne ko ba ka wani to kaga kenan hukuncin da nan wajen yake yanzu masallacin nan da muke hukuncin da nan wajen yake shine hukuncin samansa shine hukuncin ƙasarsa kuma babban dalilin da yake nuna haka faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya ci ƙasa ba da hakki ba, daidai da kamu ɗaya ya ci ta gona ko ta feki ba nasa ba, ya ci daga ƙasar waninsa, ya ɗan ƙara irin yadda ake yi na son zuciya da ƙarin nan. Kamu ɗaya, Manzala Salama ya ce ranar alkiyama za a rataya masa daga ƙasan bakwai, wannan kamu ɗaya. za a ratiyo masa daga ƙasan bakwai yana jan su, ƙiƙir-ƙiƙir yana jan wannan wajen har ƙasan bakwai. Malaman fiƙo suka ce wannan shi yake nuna cewa duk wanda ya sayi fili, ya sayi ƙasa, to ya saya har cikin ƙasa. Domin in ba dan mallakar mai wajen ba ne can cikin ƙasa har ƙasan bakwai ɗin, to da ba a ratayawa macucin ba ranar alkiyama har ƙasan bakwai. me yasa aka rataya masa har kasan bakwai saboda har kasan bakwai na mai wajen kuma haka har saman bakwai in za ka iya isowa naka ne har ka iso rana in kana so ta gini sai dai hukuma ta ce maka ya isa haka za ka leƙa gidan mutane amma ba don cewa ba wajen ka bane to kaga in haka ne zancen cewa saman masallaci ba masallaci bane bai taso ba malam ya ce arrabi'u sharaɗi na hudu alkhutbatu hudu ba qabla salati kafin sallah wannan ma sharaɗi biyu ne malam ya hada biyu ya hada waje daya hudu ba sharaɗi mai zaman kansa ta zama kafin sallah sharaɗi mai zaman kansa tunda akwai hudubar da ake yin ta bayan sallah hudubar idi to ita hudubar juma'a kafin sallah ake yin ta kuma guda biyu shi yasa ma malam Nawawi Allah ya masa rahama yake cewa wasu malamai suka ce wannan hudu ba guda biyun su ne maimakon raka'a guda biyu da aka yafe da azhar ba raka'a hudu ake ba ran juma'a sai aka mayar biyu saboda wannan hudu ba biyu ne don haka suna cin gurbin raka'a biyu ne malam Nawawi ya ce shi ne hikimar da ya sa ma aka hana magana idan ana hudubar saboda tamkar kana cikin sallan ne har ma annabi salama ya ce duk wanda ya yi magana ana huduba ba shi da sallah a to idan aka ce huduban nan raka'a biyu ce shin zai yi mutum yana sallah a zahar raka'a farko ya magana sallar ta yi in ya yi magana a raka'a ta biyu sallar ta bace ko bata bace ba to shi ne idan ana hudu ba kai magana ko hudu ba farko ko hudu ba ta biyu to tamkar kayi magana a raka'a farko ko raka'a ta biyu ne a sallah za duka za ta ɓaci wa man laga fala jumu'ata lahu duk wanda ya lagau bashi da juma'a duk wanda ya magana ana hudu ba bashi da juma'a ya bata sallarsa sai dai inda liman ne da liman kuwa dama mun sani idan ana sallah mun sani a babin sahau ana magana da liman kuma sallah bata ɓaci ba idan liman yayi sallama a raka'a biyu assalamu alaikum wa rahmatullah ya halatta wani ya ce, Malima da sauran raka'a biyu ba, ko a raka'a biyu muka yi sallama, ya halatta limamin ya ce gaskiya ne, ya halatta sauran mamu su ce eh gaskiya ne. Wannan maganar da aka yi ba ta ɓata sallah ba sai a tashi sai a kawo raka'a biyu, sai a yi ba'adi na sallamar da aka yi a tsakani. An gane, to haka huɗubar ma idan da liman kai magana. to sallar juma'a ka ba za ta ɓaci ba shi yasa manzo Allah yana hudu ba ranar juma'a wani bawan Allah zai ce ya ma'aikin Allah a roƙa mana Allah a mana ruwa manzo Allah ya tsaya ya saurare shi haka duk abin da yake kama da cewa huduban nan guda biyu suna madadin raka'an nan guda biyu ne yana tabbata shi yasa tafi hudubar sallar idi daraja. Hudubar sallar idi gashi hudubar shekara ce, daga shekara sai shekara, amma ba ta kai hudubar juma'a daraja ba. Me yasa? Saboda ai ita ba madadin raka'o'in sallah ba ce, kawai wa'azi ne aka shar'anta kuma bayan an idar da sallar ma. Kaga an riga an sallame, wacce fa ba a sallame ba, kamar an fara hudu ba an shiga sallan ne har zuwa ai raka'a biyun a sallame ita kuma ta idi an yi raka'a biyun an sallame kaga an fita daga sallar to shi yasa ba a hana magana ban ana hudubar idi ba a hana magana ba saboda ita wa'azi ne kawai ake yi ba ta da dokoki irin na hudubar sallar juma'a sannan ko ba a yi hudubar ba a sallar idi ba zai hana idin yiwuwa ba, idi ya yi, ko ba a yi hudubar ba, amma sallar juma'a idan ba hudu ba, ba sallar juma'a. Ba cewa liman bai zo ba, a samu wani kuma kawai shi kenan sai ya sai ya sai ya wuce kawai sai ya ja mutane sallah ce kai ni ba gaskiya ba zan yi hudu wannan majama'a kawai ku dai mu sallah a ba zai yiwu ba sai da hudu ba shine malam yace al khutbatu hudu ba qabla salati kuma ana yin ta ne kafin sallah na ranar juma'a shi yasa cikin khalifofi da aka yi a baya akwai wanda ya kokarin ya dawo da da hudubar idi kafin sallar idi amma sahabbai suka masa inkari suka ce san ba zai yi ba yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai bar mu akan hudubar sallar idi bayan sallar idi sannan ranka ya ɗaya ka ce za ka dawo mana da ita kafin idi an yankai wannan al'amarin kuwa baka zo da sauyi a cikin addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sai suka hana shi saboda shi yana ganin idan an yi sallama idan yana huduban nan ana watsewa tafiya ake da haka sai ya dawo da ita kafin sallar ya ga ta tsaya to amma sahabbai ba su bar shi ba mutum yana son tafiya ga saka hana shi tafiya ba da Allah madaukakin sarki ya ga damar ya hana tafiyar, to da ya zo da dokar da ba isa a tafin ba. Amma saboda ya rangwame wa al'ummarsa, shi sa ya tsara abin haka, da sanin Allah wani sauƙin in ka gan shi da sanin Allah, karka ce wai kawai mutane sun lalace kawai sun zama abin da suka zama yanzu, kaza kaza a, da sanin Allah ya zo da hakan din. Malam ya ce, wala tasihul khutubatu illa bi huduril jama'ati. hudu ba ba ta inganta sai da hallarar jama'a allati tan'aqidu bihimul jumu'at waɗanda juma'a take yiwuwa da su ko da kuwa wani mutum sha biyu ne idan liman ya zo masallaci ya ga masallacin nan mutum uku ne ko hudu kada ya fara hudu ba to wannan yana da matukar muhimmanci mutane su sani saboda akwai masallatan juma'ar da ba a zuwa sallar juma'a da wuri sai an ji an fara hudu ba a ta tattilowa idan ya zo ya hau mumbari ya ga masallacin bai hu mutum uku hudu ba kare fara hudu ba sai ya jira saboda hudubar ba ta inganta sai an samu adadin da juma'a take take inganta take inganta da su domin hudubar nan fa ba wai wata ibada ba ce tsantsa mahba wanda kawai bukatar shi ne a yi ta a'a ba wai bukatar shi ne kawai a yi ta ba a bukatar shi ne a wa'azantar da mutane wa'azin sati a faɗakar da su to idan ba mutanen to me amfanin faɗakarwa don su aka ce a yi wa'azin a faɗakar da su a ja mana kunne na sati, wani satin ma a ja mana kunne, a ci gaba da ja mana kunne, saboda rai dangin goro ne sai da damshi. Imani sai ana tattalinsa, kamar jiki ne da abinci da magani, kamar shuka ce da ruwan sama. kamar itaciya ce da ban ruwa, kamar mace ce da namiji, kamar namiji ne da mace, dole shi ma imani sai ana tattalinsa, shi ne duk sati sai mu zo, sai mu kasa kunne, sai a faɗakar da mu, a yi mana wa'azi, a yi mana nasiha, a sanar da mu. Shi yana da kyau limaman juma'a su dinga fassara wa mamu huɗubar juma'a idan ta kama a yi ta duka da hausa ma ba komai duk da amalikiya suna sharɗanta a yi da larabci to me amfanin larabcin ga mutanen da ba su san me ake faɗa ba ba shi da amfani in dai wa'azin in dai dan su ake faɗa to a faɗa abin da za su fahimta ya musu amfani mana وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه liyubayyina lahu Allah ta'ala ya ce ba wani manzo da muka aika sai da harshen mutanensa don ya musu bayani kaga kenan wannan yana cewa ashe saƙon Allah madaukakin sarki ka isarwa mutane da harshen su domin su fahimci bayanin so yana da kyau idan ma an yi larabci a hudu ba to a yi mata hausa idan hausawa ne a yi mata turanci don turawa ne, a yi mata fullanci in fulani ne, a mata barbarci in kanuri ne, a mata yarbanci in yaruba ne, da sauran yarurruka a fassara wa mutane a sanar da su abin da hudubar ta kunsa da yaransu, an yaka an musu adalci kuma an taimake su kuma an zo da abu mai amfani da maslaha. To Juma'a ba ta inganta sai jama'a ta haɗu jama'ar da juma'a take inganta da su ƙasa da wannan jama'ar to sai a jira ko da lokacin ya yi sai a saurara sai jama'a ta hallara kafin a yi hudu ba to nan da malam ya ce wa yustahabbu zinatu bi ahsani thiyabi wa qassu sharibi wa taqlimul adhafiri wa siwaku wa massu tibi wa nahwu dhalika sabon karatu ne malam ya shiga kuma ladubban sallar juma'a waɗannan ladubba za mu warsu sai idan Allah ya kai mu sati sai mu tashi daga kansu ladubban sallar juma'a muna roƙon abin da muka yi daidai Allah maɗaukakin sarki ka ba mu ladansa ka ba mu ikon aiki da shi abin da muka yi kuskure ya ubangiji Allah ka gafarta mana ka yafe mana muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ka amintar da mu a wannan ƙasa ta mu mai albarka ka ba mu lafiya da zaman lafiya marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya matattun ubangiji Allah ka gafarta musu kuma da muke raye ya ubangiji Allah ka raya mu akan musulunci ka kashe mu akan imani wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على النبي الكريم wanda ya ce mala ina neman addu'arka tare da ‘yan uwa saboda wani al'amari mai muhimmanci da nake nema zan yi Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa amin. To, Allah maɗaukacin sarki ya amsa bukatarka ya tabbatar maka da abin da yake shi ne alkhairi tare da mu baki ɗaya. Wannan ya ce, Malam, kamar yadda ka faɗa babu sallar Juma'a idan ba a yi hudu ba ba, shekarar da ta wuce na je wani ƙauye, liman bai zo ba. kawai sai aka tura wani ya yi ba tare da huduba ba, to yanzu ya zan yi, to yana faruwa kenan, tura wani ya yi ba tare da huduba ba, to ba a salar juma'a sai da huduba, kuma tun da ba a yi huduba ba, to salar juma'a ba ta yi ba, sai dai wala'alla idan ya kai kai kasaru, shi kenan, kai sallar ka tashin da dama sallar ka raka'a biyu ce. idan kuwa bai kai kai kasar ba, to sai ka sake ta azahar kenan, wannan juma'ar ba ta yi ba. Allahu alam. Shin ya halatta a yi sujjadar rafkanwa a sallar nafila? A ƙwarai kuwa, sosai kuwa, a yi mun karanta a ahalari, sai ka koma karatunmu na ahalari musamman babin rafkanwa. za ka tadda wuraren da yake da bambanci sallar farilla da sallar nafila suke da bambanci a sujadar rafkanwa amma ana sujadar rafkanwa a sallar nafila sosai ma ya ce ina hukuncin magana bayan hudu ba kafin shiga sallah ya halatta inda an riga an gama hudu ba kafin a shiga sallah ya halatta inda bukatar mutum ya magana ya yi magana ai ba wai an tabbatar da cewa a wayanan hudu ba guda biyu raka'a biyu ba ne a kawai dai malamai sun dubi dokokin da ke cikinsu ne su suke kamanta su da raka'a biyun farko na sallar azahar domin alal hakika ba su ɗin ba ne kawai sun yi kama da su ne da dokokin kuma an yi la'akari da irin dokokin za a ga kusan hakan din ne amma idan an gama hudubar to ai an gama ba a shiga sallah ba kuma sai an yi kabbarar harama ne sannan a shiga sallah haka mutum yana da damar da zai yi magana a wannan tsakanin insha Allah ta'ala Allahu a'lam na'am wa alaikum salam wani lokaci akwai yan agaji da akan sa su aiki a lokacin ana huduba wani lokacin dole sai ta kama an yi magana yaya wannan yake to aikin kala-kala ne, akwai aiki wanda yake na larura, ana sallar juma'ar a ce misali sai wani ya faɗi, akwai bukatar a ɗauke shi, ‘yan agaji suka kama aikin ɗauke shi, a wannan dalilin ya sa wani a cikinsu ya yi magana, to wannan babu ne, ko kuma wani ɗan ta'adda ya zo shi. suka tare shi ko wani mara gaskiya da aka gano rashin mara gaskiya ne saboda ƙarfin security suka gano suka tare shi irin wannan ayyuka na larura to su ko ana hudu ba za a yi su domin kariya ce ga rayuwa da lafiya ko dukiya akwai kuma abubuwan da kwata-kwata ba bukatar su ne yanzu irin gyara sahu misali irin aikin gyara sahu ba bukatarsa ba bukatar ana hudu ba shi ko da ba a hudu ba ma shi sahu dokarsa ba ta fara aiki sai an yi ikama sai an yi ikama kowa a masallaci yana da ikon ya zauna da zaran ya shigo masallaci ya yi raka'a biyu na gaisuwar masallaci yana da ikon ya zauna a yanda yake tashi ya shiga sahu ko ya jera sahu sai an kammala iƙama ne yake zama dole a kansa amma kafin ko ana cikin yin ikama ba dole bane sai ya tashi shi yasa malamin mizahu salik yake cewa umma'aha um qablaha aw ma'aha aw ba'daha mahma tuhib ka, ka tashi kafin ayi ikama ko ana cikin ikama ko bayan an yi ikama duk yanda ka zaba to kaga ita kanta ikamar ma fa sai an kammala ta ne sannan umarnin sahu yake zuwa shi yasa annabi sallama sai an gama ikama ne sannan kuma sai ya ce istawu sawu sufufakum wa'tadilu sai lokacin umarnin sahu yake zuwa to amma ana zaunen nan ai ta zuwa ana tsara mutane sai sun shirya sahu to lokacin shirya sahu kwata-kwata bai yi ba wannan abun da an bar shi da ya fi zama alkhairi lokacin da duk aka tada sallah to abin da duk ake bukata na gyaruwar sahun zai gyaru da kansa yana gyaruwa da kansa kuma idan ana budawa ne saboda masu shigowa su samu wuri ai masu shigowa an hana su tsallaka kan mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana huduba yaga wani ya shigo yana irin wannan tsallake tsallaken yace kai zauna anan ka makara kuma ka zo kana cutar da mutane sannan daga cikin falalar samun daga cikin sharuɗan samun falalar sallar juma'a shine mutum ya zo shi masallaci bai raba tsakanin mutum biyu ba shine irin wannan ake nufi ya shigo masallaci mutum biyu suna zaune ya taɓa kafaɗar wannan ya kaɗa kafaɗar wannan ya datsa ya zauna bayan kuma ya makara ko ya tura wannan ya ɗaga ƙafarsa sai dai kawai ka ji kaushi a kumatunka kawai cu kawai ya abin ɗinka ya wuce wani ma a lokacin ya je ya wanke kafar da haka maimakon ma wankewan ya tada dattin ne yana zuwa da rigar ka fara kawai wajen tsallaka ka kawai sai dai ka ji kawai ya shafa ma baki a kafaɗar rigar ka saboda ya je ya ji ko kafar kuma ya tayar da abun kaga duk irin wannan abun cutarwa ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akai in mutum bai zo da wuri ba kawai sai a yadda kawai yake ya ga ƙarshen sahu yake ya tsaya a ƙarshen sahu wata kafa a cikin sahu da wani waye duk wannan sai an ta da kama sai an tsaye da sallah ne ake gyara ta ake toshe ta da haka in agaji da za su daina wannan ayyukan na gyaran sahu to da shi yafi alkhairi irin wannan aikin ba zai zama uzuri ba idan ana hudu ba da ayyuka makamantansu wanda ba na dole ba ne ba na abin nan bane ba ko wani lokacin ka ga aikin aikin karban sadaka ana aikin karban sadaka wannan ba ba bukatar sa ana hudu in za a yi a yi kafin a fara hudu ba ko kuma bayan an idar da sallah amma lokacin da ake hudu ba shi ma kuskure ne wannan ba dole bane ba ba dole bane ba ko kuma wasu ma ka ga a bakin kofa suna magana duk wanda ya zo wucewa cewa wane ya wane ya wane ya kaga wannan ma ba bukatar sa babu dalili kawai in an saka in an saka harisi kawai ka tsaya harisinka kana kula da masu shiga da masu fita shikenan amma ba ruwanka da gaida wani ya zo wucewa ko yi masa magana ko waye ana hudu ba Allahu a'lam ko da sallama aka ma ba za ka amsa ba ko sallama wani yama ai shi mai yiwa bai sani ba bai san hukuncin ba yama sallama makai ka sani to ba za ka mayar masa ba ai akwai wuraren da ba a mai da sallama daga ciki akwai wannan daga ciki akwai lokacin da mutum ya tsuguna yake butsari wani ya ce maka assalamu alaikum ko kuma kana cin abinci wani ya ce ma assalamu alaikum kaga in ka biye shi sai ka kwaru sai ka shaku sai ka faka shi kawai eh Allahu a'lam